أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهذري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر حكاية بعد الأباري to wannan hikaya ɗin kamar shi ne man shanin jumma wannan hajjin da shehu ya yi da yanzu wannan bayanin da shehu zai yi to idan mutum ya riƙe shi bari a ce mutum ya haddace shi to ya haddace amsa a kan ɗariƙanmu a kan duk abubuwan da muke amsa ta malamai wanda in malamai 'yan uwansa sun tambaye shi zai ba su amma ba amsa ta malamai wannan shine amsoshin da da ake yi shine karatukan da da ake yi to kuma daga baya duk aka bari aka dawo na hikimomi shaci faɗi kaza kaza duk mu ma din muka watse wani zai ce to ai su su masu tambaya ta mu ta yanzu ko masu yi mana izgiri yanzu jahilai ne to in shi jahili dama ai ba a ce ka kula shi ba shi sunansa matacce jahili sunansa to kai kuma jahili in kai malami in ka kula jahili ka bar karatunka na malamai karantarwarka ta malamai ka dinga yin magana da harshen jahilin to kai ma ka zama shi baka sani ba ma'ana shi kenan sai ka watse don haka ilimi ya lalace abubuwa duk suka lalace amma wannan in muka bi wannan hikaya din tana da muhimmanci kwarai mu rike ta mu rike amsoshinta mu gane karatukan da yake ciki karatu ne na malamai kwarai da gaske akan abubuwan ɗariƙan mu da duk abubuwa a malince in dai mutum malami ne ya ji ka faɗi wayannan abubuwa ba magana jahili ko dama ba a ce ka kula shi ba ai mara lafiya dama ba a ce ramadana ba ya koya azumi kaza kaza ai jahili dama imam shafi yana cewa ban taɓa faɗa da malami ba sai na rinjaye shi sai ne nasara saboda ya san na kawo karatu in na kawo ma hujja na kawo karatu malami ya sani da zai ce i lalle wannan abu amma imam shafi ya ce ban taɓa faɗa da jahili ba ko sai shi ya rinjaye ni dan bai san me na kawo ba in na kawo yau zai ce ba ruwanmu da wannan yau da yau me ka faɗa kenan to wannan ai zai ga gudu to hikaya kenan wa kasiran da yawa ma kuntu alqan na kasance ina haduwa da ba'aza man yusi'u zanna ba'ad wanda yake muna na zato bi auliya illahi da waliyan Allah ta'ala madaukaki wai yunsibuhum yake dangana waliyai lil jahili wai su jahilai ne a faɗarsa can bil kitabi wai ba san qur'ani ba wasunnatu ba san sunna ba wartikabil bida'i yake dangana waliyai da cewa suna kutsawa bidi'o'i abinda ga fassarar da malamai suka tafi ga abinda malamai suka suko su tasu wata fassarar daban ko ko abinda Allah da annabi ba su yi ba su ce za su yi wa julluhum tilinsu bal kulluhum bari ya dukkan masu inkarin waliyai din nan la ya takallamu an ilmin bai magana da bakin ilimi bai magana da bakin ilimi mun gode Allah ko malamin ya ce zai inkarin wal sai ga jahilcinsa kawai shaci faɗinsa yake faɗowa to amma nan da nan za ka ebi karatu ka bubbuge bakinsa bal an jahalin fadihin bari dai yana magana ne a bisa jahilci mai wuyawar kawwa wa yas'alunani sai ka ji suna tambaya ta idza alimu idan suka yi sani annimi na halin ɗariƙaci ni ɗan ɗariƙa ne ina daga cikin ƴan ɗariƙar ahmadiyyati shehu tijjani a tijjaniyati wa tijjaniya rafa allahu allah ya ɗaga fil khafiqaini a gabas da yamma manara ha su mai ɗariƙar tijjaniya allah ya karɓi wannan allah allah ya yi wannan shehu radiyallahu anhu ya ɗaga tutar ta gabas da yamma haccana haccana yamma kuma har Amerika, har ƙarshen ƙasashen Amerika, duk Allah ya kai ɗariƙar tijaniya da Shehu Ibrahim, radiyallahu anhu da jikokinsa da almajiransa Allah ya karɓi wannan addu'a wa nashara Allah yaɗa fi sa'irul buldani a cikin shauran garu- garuruwa anwaraha hasken ɗariƙa tijaniya Allah ai wannan Allah ya yaɗa ta Afirka Allah ya yaɗa ta a ko'ina shehu ya shiga sai kaji suna tambaya ta ani ɗariƙati tijaniyati a bisa ɗariƙar tijaniya mahiya wai me ce ce ita sa'aqulu sai in ce musu a ɗariƙatu tijaniyatu ɗariƙar tijaniya me ce ce ita gata al istighfaru istighfari wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da salatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa la ilaha illallah da la ilaha illallah wa'annan abubuwa uku su ne ɗariƙa tuqra'u da ake karantawa sabahan wa masa'an safiya da yamma wa'annan abubuwa ɗari ɗari da safe ɗari ɗari da yamma ko sai wazifa talatin na istighfari salatul fati hamsin la ilaha illallah ɗari sai jawharatul kamali sha biyu sai zikirin juma'a yawwa to sai kuma wuridai na iftiyari wanda zaɓin ka ne kuma dan dai su ƙara ka ƙara mai a cikin gudunka da kake fafin ru'ilallahi ku zura da gudu ku yi wajen Allah to dole ai ka ƙara mai in za a yi tsere na motoci ai dole a gyara mota a garan bawul a cika ta da mai sai mu zura da gudu wajen Allah tabaraka wa ta'ala gudun yadda dan wani ya wanda zai tsaya kana yawwa sabahan wa masa'an safa da yamma walaha imamu tana da shugaba jagoranta wa huwa sayyiduna shine shugabanmu wa maulana jagoranmu dai abul abbasi alkunyarsa baban abbasu ahmadu shine ahmadu bin muhammadu dan muhammadu attijani wato wanda ake ma laƙabi da ƙabilar tijanata a sharifu sharifi ne alhassani jikan sayyidina hassan yurfa'u ana ɗaga nasabahu wato sassalar shehu tijani radiyallahu kamilan daga babba an kamilin daga cikakke zuwa cikakke ila maulana muhammadin nafsu zakiyatu zuwa maulanmu muhammadin nafsu zakiya wato shehunmu muhammadin mushiri almajirin shehu tijjani radiyallahu anhu mai aljami'u mai littafi jami'u din nan da shehu ya mana maganar amma alkawarinsa din nan ko to ya faɗa wa fil jami ya zo a cikin jami'ul mu'allifi ga wanda ya yi shi sayyidina Muhammad bin al-Mushriq quddisa sirruhu a tsarkake sirrinsa yace faslul rabi wa fit ta'rifi cikin sanarwa bi nasabi sayyidina da nasabar shugabanmu wa shekina shehin mu radiyallahu anhu wa wasilatina tsaninmu kudubil aqdabu kudubun kudubai alami tariqat wanda shine alamin tariqa wa bahar shari'ati tekun shari'a wal haqiqati da haqiqa maulana abul abbasi shugaban mu Abul Abbas Ahmad bin Maulana shine Ahmad dan shugaban mu Muhammadu Muhammad Al-Mukanna ane wa baban Shehu Jan lakabi da bibin Amru dan dan Umar bin Muktaru shi wannan Muhammad dan Muktaru bin Ahmada shi Muktaru dan Ahmadu Ahmadu kuma dan Muhammadu bin Salim dan Muhammadu bin Salim wannan Muhammadu kuma dan Salimu Salimu dan Abul Idi Abul Idi dan Salim Salim ɗan Ahmadu wanda ake wa laƙabi da Alawani, shi kuma Alawani ɗan Ahmadu, wannan Ahmadu ɗan Aliyu, Aliyu ɗan Abdullahi, Abdullahi ɗan Abbas, Abbas ɗan Abdujabbar, Abdujabbar ɗan Idrisa, Idris ɗan Abdujabbar ɗan Maulaya Idris, wanda ya kafa fas, shi kuma Maulaya Idrisu ɗan shugaba Idrisu na farko, shi Idrisu na farko ɗan Ishaku. Ishaku ɗan Zainul Abidina. Zainul Abidina ba wancan ɗan Sayyidina Husaini ba, wannan kuma sharifi ne shi ma mai cin albarkar wancan sunan Zainul Abidina Aliyu. Bini Ahmada, ɗan Ahmadu, Ahmadu ɗan Muhammadu Nafsu Zakiya wanda ga Shehu ya faɗa yanzu. Muhammadu Nafsu Zakiya ɗan Abdullahi Kamilu, Abdullahi Kamilu ɗan Hassan Musanna Hassan al-Musanna dan Hassan al-Sirdi Hassan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan al-Sirdi dan Sayyidi Ali bin Abi Talib karramallahu wajhu Allah ya gima fuskar sa dan Sayyidina Ali to wannan fahaza wannan kuma dan Sayyidatuna Fatimatu Zahra ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahaza wannan nasabuhu shine danganan shehu nasaba shehu tijani al-mawjudu wanda shehu tijjani ya same shi fil uquda a cikin wato kayan mahaifansa wanda sun haddace shi wannan shine suke rike da shi na sassalarsu walakin lam yu'awwil shaykh radiyallahu anhu amma shehu tijjani bai kula ma da shi ba bai tsaya yana cewa shi sharifi ne kaza kaza ba aiki kawai yake wa in kana muhaqqaqan ko da wannan abin tabbatarwa ne inda aba'i wajen iyayensa hatta sa'alan nabiyya har sai da shehu tijjani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nasabihi ga nasabarsa wa haqqaqahu lahu manzo Allah ya tabbatar masa cewa shi sharifi ne jikansa sami'tuhu naji shehu tijani radiyallahu anhu ji sayyidina Muhammad bin Mushri yaqulu yana cewa sa'altu sayyidal wujudi na tambayi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama shehu kenan shi ya isa an nasabi ga dangane na hal ana sharifun ni sharifi ne Allah ko ba haka ba fa ajabahu sallallahu alaihi wasallama sai shi manzo Allah ya amsa masa anta waladi haka ai kai dana ne da gaske ba ma ce ijika na ba ce a kai dana ne da gaske anta waladi haqqan kai dana ne da gaske anta waladi haqqan kai dana ne da gaske wa karraraha salasan manzo Allah ya maimaita wa shehu jani sau uku fa min hini tun daga wannan lokaci sami'at haqiqa nasabi da ya ji tabbatar da nasabarsa daga manzo Allah min sayyidul wujudi daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama sarraha bi sharafi ya bayyana a sanar cewa shi sharifi ne waje zama bihi ya tabbatar da shi cewa shi sharifi ne wa zalika li tahqiqi nasabihi wannan cikin tabbatar da wato danganan safi nafsul amri ga cikin lamari da anna sayyidul wujudi akbarahu domin manzo Allah ya gaya masa haka ya kazatan a ido biyu lama naman ba a bacci ba wa akbarahu bi umurin kathiratin to kuma manzo Allah ya gaya masa lamurra masu yawa zahiratin nasarri wa batinatin da na ɓoye sayati insha Allah zikiruha fi asna'i hazal majmu'i Muhammad bin al-Mashari ce duk ambatanta zai zo a cikin wannan littafi nasa to kaji limamin tariqa tijaniya yawa kamila kamila kamilin kamilan an kamilin daga shuga cikakke zuwa ga cikakke ila maulana Muhammad nafsu zakiyati zuwa maulanmu Muhammad nafsu zakiya dan Hassan dan Abdullahi al-Kamil wannan sha'a Shehu Tijani ya rayu fi da'atillahi ya taso fi da'atillahi cikin bin Allah fi afafin cikin kamewa wa diyanatin da addini wa ta'allumin wato da karatu da neman ilimi wa hafizal kitaba ya haddace ya haddace litta Qur'ani wa huwa ibn sab'i sinina yana dan shekara wato bakwai washtagala bi ta'allumi sa'irul funun ya shagala ya shagalta da wato sanin shauran fannoni na ilimai hatta bara a hayya tsere fil ilmi a cikin ilimi wa wa ajma'a ahlul mashriqi mutanen gabas wal magharibi da yamma suka haɗu ala jalalati a bisa ɗaukakansa fil ilmi cikin ilimi wa hawa bin ihda wa ishirina yana ɗan shekara ishirin da ɗaya sanatan shekara wasu shagala bi ibadatin Allah sannan shagala da ibadan Allah tabaraka wa ta'ala wa rafadal kalka ya karkaɗe halitta ya gudawa halitta duka ya tare wajen Allah tabaraka wa ta'ala jumlatan gaba ɗaya talaba dan nema lil qurbi ga kusanci minal maula daga Allah jalla wa ala ya ya ɗauka mai girma da ɗaukaka. Hatta futiha alai, ha aka yi man fatahi, fataha al'arifi na billahi, irin fatahi nan na arifai masana Allah. Wasara min akabiri auliya al'ummatul Muhammad ya ce zana daga cikin manyan waliyan al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya zalka zalika, shau zani bai bushe ba haka, hatta akbar har ya ba da labari wa huwa adilun shi adali ne rizan yaddaje annan nabiya sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah laqanahu dariqatahu manzon Allah ya laqana mu wannan dariqa ta sa tijaniya almaskurata aba ambato dinna wa azina lahu manzon Allah ya masa izini fi talqiniha cikin laqanata ba da ita liqafatil khalqi ga duk halitta li kulli man talabaha ga duk wanda ya neme ta zakaran namiji ne au unsa ko mace ce a bata hurran ɗa ne au abdan ko bawa a bashi ɗa'i'an mai bin Allah ne au asiyan ko mai sabo ne a bashi rika za ta tsarkake shi bishiruɗin da sharaɗi wahiya ita ce a ɗaharatu tsarki na ruwa ka a ce ba za a yi tsarki na ruwa ba sai dai a yi ta taimama da tsarki na ruwa yanzu Allah ya tafiyar da wannan mamu mu san wa'annan maganganu ba mutanen da dusu sun hatarar da wa'annan maganganu duk mun yi maganganun su wa itiqanu salati da kyautace sallah ta a dinga yan gujungu ba yawa sai lada a'a tijanawa kyautace sallah ba kuma ta mahajubai ba a yi wajen minti ishirin ko minti nawa ana yi wannan duk an yi zancen zuci kada ranka da handai kada ranka da handai komai ana son tsakatsaki ba ya gujungu ba ba kuma ya laƙe-laƙe wannan kariya kaza kaza ka duk ka gaba ma hira duk a cikin sallar ma duk gaba shi ɗaya ba irin wannan ba ne yawa kada ran kada wa itiqanu salati da kyautace sallah wal muhafazatu da kiyayewa alaiha a bisa sallah fil jama'ati a cikin jama'a as sunniyatu ta sunna mai bin abubuwan da manzon Allah ya a cikin sallah sallu kama ra'aytumuni usalli yawa wamtisalu ga su nan suna cewa su ne yan sunna mu ne yan bid'a duk gaba ɗaya ga ji kadi kamata salatu ɗaya abubuwa dai da duk in ka duba hadisan manzo Allah ba haka su kuma yaga ba haka suke yi ba kuma amma su ne yan sunna ba yan sunnan baki ba yan sunnan aikace ba wannan sunna ta gwamnati da ta siyasa ba ba irin wannan ba wamtisalu da bin to wannan yana daga cikin sharadin dariqa wamtisalu da bin awamir shar'i horon shari'a daidai gwargwado wastinabu da nisantan nawahihi hane-hane bin horon shari'a fa ba bin horon ɗabi'a mu ɗabi'an mu ba a kaza ba wannan ba a'a ɗabi'a shari'a bin ɗabi'an shari'a mu a yaren mu ba a ka ko mu hausawa ba mu san wannan ba kai hausawa kaiwa addinin mu ba larabe ne duk abin da manzo Allah ya zo da shi kuma ko laraba ba su muke bi ba manzo Allah muke bi in dai shari'a ta yarda da abu to batija ne a ganshi yana bi wastinabu nawayi in dai shari'a ta hana abu a ganshi yana bi dan za ga wani abubuwan da ake zagin yan uwa da shi kawai sabanin mazhaba ne ma wani abin ma sabanin mazhaba ne wani abin ma kawai sabanin al'ada ne sabanin al'ada ne kawai duk gabaki daya to kai kuma kaka dinga zuwa wa mutane da abin da ba sani ba jawari nan da nan ai ta bala'i to ba haka bane dai a dinga gyarawa wa adamu da rashin libasi tsaura hullatul amni kayan amincewa min makarin lahi ka zama kai baka tsoron Allah kai kaman dan gidan Allah ne ka amince ba zai kama ka ba ka je ka yi ta abubuwa abin da yasa shaujani yace hullatu a nan wajen wato hullatu ba a ce da kaya kaya sai ya rufe ma kusan kafa wato ka dulmiya cikin wato amincewa da makircin Allah kai ta tabo Allah kai ta tabo kaman kai dan tseren da ya damke ka kuma mutum ya dinga iya to ba wannan baya daga cikin abin da shehu tijani ya yi ma ramanarsa ba komai dai mai sabo dai yana kuka yana waye rike ɗariƙar da kyau albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bari zai bari kuma hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya zo masa cewa akwai wani saurayi duk wani sabo yana yi amma kuma kullun masallacin manzo Allah da shi ake sahu kaza kaza sahabbai suka ce ya rasulullah mutumin nan mai kokarin sallah sallah ba ta wuce shi bayan ka da sau amma ba wani sabo sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta hana shi za ta hana shi yawwa za ta hana shi to ba mutum ya ce saboda yana dan dariƙa shikenan bari ya cuci duk abin da ya ku bari ya abin da ya ba da haka shehu jani ya ce to in yana haka sai Allah ya jarabe shi sai ya tabo ni sai ya zage ni ni ko na ji daga kakana duk wanda ya zage ni dan wuta ne ba wata magana yawwa yawwa wa adami yawwa wa zabit shuruɗi dariqatihi wato abin da yake gyara duk wani sharaɗi na ɗariƙansa yake inganta shi wa jami'i ma yunsabu ilai da duk abin da aka dangana wa shehu tijani abin da zai gyara ma shi huwa qauluhu shine faɗin shehu tijani radiyallahu anhu asabitu tabbatacce anhu daga gare shi wanda shi dai wannan wanda ya rawaito mana rawun ɗariƙa ɗin nan wanda ya rawaito mana tati faidatu ɗin nan shi ya rawaito mana shi ɗayi bu sufiyani Allah ya saka mata alheri shehu jani yana cewa idza sami'tum anni shay'an idan kuka ji daga gare ni wani abu an ce na faɗa fazinuhu to ku auna shi bi mizanin shar'i da ma'aunin shari'a fama wafaka abin da ya dace wa shari'a fa ku ruhu to ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma kalafa abin da ya saba shari'a fa turukuhu ku bashi shehu ibrahim radiyallahu anhu yake cewa au yake ta'aliki yake cewa to wannan fa shehu tijani wato ya nuna mana sai mun zama manyan malamai kenan dan ba wanda zai iya auna abu da ma'aunin shari'a sai malami kuma wanda ya zama teku sai malami wanda ya zama teku nan wajen wa'yan suna nan suna ta yin sansun kasa kowanne shaka tafiya ce wai zai auna magana shehu tijani da mizanin shar'i kuma ba shi da mizanin shar'i yanzu mutum ne ya zo ya ce zai auna shinkafa ko zai auna gero ko zai auna dawa ya ce duk wani mai siya ya zo zai auna masa shi ko gwangwani ne kawai a hannunsa to yanzu idan mai siyan tasa ya zo ya zai yi da shi idan mai siyan rabin kwano ya zo ya zai yi da shi idan mai siyan kwano ɗaya ya zo ya zai yi da shi idan mai siyan buhu ya zo ya zai yi da shi gwangwani ne kawai da shi gwangwani ne na auna sanuji idan ba ka da sanujan aunawa din kayan auna din za ka ga masu keli idan kana kasan masu keli za ka ga wa'insu irin karafuna ne kala-kala akwai karfan da wato nauyinsa nauyin kwano ɗaya ne akwai karfan da nauyinsa nauyin rabin kwano akwai karfan da nauyinsa kaza kaza kaza sanuje din nan to wannan to in guda ɗaya ne kawai da kai ga abun ba zai auna ba to don haka suka haɗi da wannan magana amma mun gode wa Allah a wannan za duk komai na ɗariƙa bujimanta a kowane irin ƙarni Allah yana taso da bujimai da sun auna komai tun ma zamanin Muhyiddin bin al-Arabi Hatimi ƙarni na bakwai Muhyiddin bin al-Arabi yake cewa sufaye kar ku ji tsoro ku ta yin aiki ba wani abu a cikin sufancin nan sai da muka auna shi muka ajiye ma ma'aunin shari'a sai da shari'ar manzon Allah ne malami ya sani jahili ba kallonsa ake ba to mai jini min arabi ya faɗi wannan kenan kaga irin littafansa to mun gode Allah Allah ya kawo mana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to Allah ya kawo mu a zamanin nan Allah ya kawo mana daidai mu Allah ya kawo mana ɗan almajirin Shehu Ibrahim dan majzubin Shehu Ibrahim dan Shehu Abdullahi Jejiba Sayyidi Muhammad wannan wanda ya hada mana tafsirin nan ai ya ishe mu dai in za a faɗe shi a ce wanda ya hada tafsiri wannan shine alamarsa to wannan wanda ya hada mana tafsirin din nan ya auna mana komai ya ajiye shi yana nan yayi littafi huwiyatu sufi yanda sufi yake a cikin sufantaka tasa alamar sufi identity card katin sufi wanda zai nuna ma waye sufi ba wani abu na ɗariƙan nan ba wani abu na failan nan ba wani abu na tarbiyyan nan ba wani ko me shi sai da ya auna shi ya ajiye ayoyin ƙur'aninsa gangariya ya ajiye ingantattun hadisai muttafaqun alaihi wanda bukhari da muslim ma suka haɗa kai to ka gani in ka tsallake nan kuma ai sai ridda in ka ce baka yadda ba ba ma wani na buhari ne kaɗai muttafaqun alaihi to wannan littafi lallai Allah ya buɗa ‘yan uwa duk a siye shi in kuma ba a da halin siyansa to Allah ya buɗa ‘yan uwa duk a yi photostat ɗinsa shi kuma Allah ya saka mar da alkhairi to lallai in ka ga wannan littafi mun gan shi mun bi shi tun daga farko har ƙarshe duk in ka ga wannan littafi ka san me wannan littafi ko ya kashe babanka ƙarshen kiyayya kenan ko ka san me wannan littafi yana da ma'auni amma da yawa littafan da an ka dube sai dai ka rufe kawai ka ce wannan shirme yake kawai duk abubuwa sai aka ga an lalata su ba shi da ma'aunin komai wallahi al'aziz to mun gode wa Allah mun gode wa Allah idza samitu anni tana nan daren ba abin da ya taba ta mun gode wa Allah kan mu ji tsoro ba wani abu da shugabannin mu shehunnan mu ba su auna shi ba sun ajiye Qur'ani da hadisi ba wani abu da muke tsoro mun gode Allah faya kula lil mu'aridu to sai dan rigima mai jayayya sai ya ce mun kila ai an gaya mana innahu indahu salatu shautu jani yana nan da wani salati alal nabi sallallahu alaihi wa sallam abu sa annabi sallallahu alaihi wa sallama faddalaha da ya fifita ta alal qur'ani akan qur'ani to ba an gaya mana wannan ba وهي إتتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم mun gode Allah da duk ɗan jaya zai ce salati wani salatin annabi mun gode Allah da ba salatin shautu jani akewa ba a'a salatin annabi yanzu rikici ne tsakanin annabi da Allah in ma da gaske ne shautu jani ya ɗora salatin annabi akan Qur'ani ma'ana shautu jani ya ɗora misali in ma wai da gaske ne ya ɗora annabi kan Allah kenan ko yau ai duk gaba ɗaya ba a fita ba annabin Allah ne to ma duk ba haka bane ma'ana salatin annabi a bisa maganar Allah Qur'ani ko to fa aqulu to kaga tanan zaka tanan hankali zai dawo abun ma inda ka sani ai ba a waje ake yi ba ba wani abu shehu tijani ya jawo ko tarihinsa ko hirar wani ko wata a'a salatin wa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin mu tafi na ilimi salatin manzon Allah din nan salati ɗaya tak in kai wannan magana Allah ya saka wa Shehu Zubairu Siraje ya rasu Allah ya ba mu albarkansa shi na taɓa ji ya faɗi wannan yake cewa to duk abin rigima ma in kai salatin annabi ɗaya ta kowane iri ne hadisi ingantacciya ce Allah zai ma goma Allah zai ma goma yanzu a ajiye tara na Allah muna so wani ya zo ya auna mana guda ɗayan nan na Allah mun ajiye tara ɗaya kawai muke so a zo auna mana nawa ne adadinsa nawa ne kaza kaza kaga ai ba zai auni ba to to kaza kaza shi ko qur'ani da falalansa da girman nan nasa da kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane harafi goma ne lada goma ne ban ce alif lamin goma goma ba a'a alif goma lam goma mim goma mim goma sai shauran shehunanmu Shehu Janin ne kila radiyallahu ta'ala anhu yace wannan goma goma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan idan kai ba alwala idan kai ba alwala to idan kuma kai da alwala Allah tabaraka ta'ala zai baka hamsin hamsin idan kai cikin da alwala kuma cikin sallah Allah zai baka ɗari ɗari wannan kuma fatahi na na bayin Allah in na rike maganar akwai maganganu da yawa da abubuwa to yanzu salatin manzon Allah ne fa ba fa wai wata magana ce ta can waje ba to sai mutum ya gaya min haka kan mu nisa kuma abin da muke so a haddace ya su to sai ya gaya min haka fa aqulu shehu ibrahim yace sai in ce kazaba wallahi wanda ya faɗi wannan yayi ƙarya waftara ya kago alaihi ga shehu jilan radiyallahu anhu man nasaba zalika alqawla ilayhi wanda yace shehu jilan ya fifita salati akan qur'ani fa innahu qala Shehu Tijani ya faɗa fi jawahirul ma'ani a jawahirul ma'ani ma nasu ga maganar da Shehu Tijani ya faɗa maganarsa ban canja komai ba amma tafdilul qur'ani amma fifikon qur'ani ala jami'il kalami a bisa duk wata magana ma min al azkar na daga zikirai wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairihi da wannan sa min al kalami na daga maganganu fa amrun wannan lamari ne aubahu da ya fi fitowa mina shamsu daga rana kama huwa ma'alumin kamar abu ne da aka sani cewa yanzu wannan magana ta nuna cewa qur'ani ya fi kowane zikiri ya fi kowane tasbihi ya fi kowane salati ko wannan asarari yake kamar yadda rana take asarari ba wani wanda yake musunta wa huwa ma'alumu wannan abu ne da kowane musulmi ya san shi ministi ƙira'ati shari'i saboda tabbatarwar shari'a kowa ya bibi shari'a zai ga wannan wa usulihi da asalanta shahidat bihi asaru kuma hadisai ingatattu a sahihatu ingatattu ta tabbatar da cewa qur'ani ya fi kowane magana wa tabdiluhu fifikon qur'ani akan hassalatin akan kowace magana min haisiyataini ta waje biyu ne, ai, hasiyatul ula, waje na farko, kaunuhu kalaman lahi, cewa magana Allah shi. Kaunuhu kalaman zati, cewa ƙur'ani magana zatin Allah ne, al-muqaddasati abin tsarkakewa, tsarkakiya, al-muttasifati wadda ta sifantu bil azamati wal jalali da girma da ɗaukaka. Fa huwa fi hadhihi al-martabati to ƙur'ani a wannan matsayi cewa magana zatin Allah ce zatin Allah nan tsarkakiya wata ta sufantu da girma da ɗaukaka fi hadhihi almartab a wannan ma la yuwazi kalamun ba wani magana da za ta yi kafada da kafada da shi ba wani ka dan kowace magana ta wani ce a ba wani ba wani wanda yake da girman zatin Allah da ɗaukakan da tsarkinta da ɗaukakanta da girmanta ko to wannan kaga daga nan ma shikenan an bada amsa ba babu wal haysiyatu saniyatu ta kuma waje na biyu ma dalla alaihi abinda qur'ani ya nuna min al ulumi na daga ilimai irin wannan ilimi da qur'ani ya zo da shi wal ma'arifi da sanin Allah da qur'ani ya zo da shi wa mahasinil adabi da kyawawan ladabubbuka da Qur'ani ya zo da su yake koya mana wa turqil huda da hanyoyin shiriya kala-kala da Qur'ani ya zo da su wanda kowane mutum ya dau daya to zai haɗu da Allah lami lafiya wa makarimul akalaki da kyawawan ɗabi'u wal ahkami da hukunce hukunce ga sunan duk wanda ya kaza a yi kaza kaza kaza hukunce hukunce al ilahiyati na Allah wal ausafil aliyati da sifofi da Qur'ani ya zo mana da su maɗaukaka, allati la yattasifu biha wanda ba wanda zai sufanti da wannan sifofi ma illar rabbaniyu na sai malamai na Allah, sai kuɗubai waliye na Allah. Akwai na kowa da kowa wanda zai iya ɗauka ya sufanti da ita, Qur'ani di ya nuna. Akwai na malaman ma na zahiri su akwai na rabbaniyai kuma, kunu rabbaniyuna. Akwai wanda sai rabbaniyai ne kuma za su sufanti da wannan sufaye. Fahuwa, to kaga Qur'ani a nan fi hazil martabata a wannan martaba aidan komowa la yuwazihi kalamu ba wani magana da za ta yi daidai da shi fi dilalata a cikin shiryawa ala hazil umura a bisa wannan lamumura komai kakalowan mutum komai shirya littafinsa komai kaza kaza ƙarya ne a ce ya shirya wa'annan abubuwa da Qur'ani ya shirya ya shirya ƴar kalma ɗaya sai ga Qur'ani ya wadatar da komai aya ɗaya sai ga Qur'ani ya wadatar da komai ba wanda zai shirya abubuwa kamar yadda wato Qur'ani ya shirya da shi kamar yadda zai muka faɗa ya kalma ɗaya sai ka ga Qur'ani ya wadatar to ashe ba wani abu da zai yi kafaɗa da kafaɗa da Qur'ani a cikin haka summa sannan inna hatainil haysiyatayn wa'annan wurare guda biyu la ya bulugu fadlal qur'ani fihima ba wanda zai kai matukar ya san falalar qur'ani a cikin su illa arifun billahi sai masanin Allah masanin Allah shine babban wanda yafi kowa sanin waye qur'ani yafi kowa sanin falalarsa yafi kuma samun ladan qur'ani saboda yanda ka fi sanin abu haka kuma ka fi samun kamasho akan wannan abu domin me faƙadin ka shafa lahu biharul haƙa'iki don shi arifi an yaye masa tekun haƙiƙoƙi an yaye masa tekun haƙiƙoƙi fahuwa shi arifi abadan har abada ya subahu fi lujajiha yana ta linƙaya a cikin zurfin teku na ƙur'ani kullum a cikin zurfin teku yake linƙaya fa sahibu hazihi martabati ma'abocin wannan martaba فهو الذي to shine wanda yakunu alqur'anu qur'ani ya zama to fi haƙi a cikin haƙinsa afzala shi yafi min jami'il azkar da duk wani zikiri wal kalami da duk wani magana da salatin ma duk gaba daya sai arifi mai linkaya a cikin tekun haƙiƙoƙi wanda aka yaye masa dukkanin wannan to shine fa wanda to shi qur'ani ya fi ma kowane zikiri ba fa kowa ba lihauzihi sabida mallakarsa da tattarewarsa shi arifi din nan alfazilataini waɗannan falaloli guda biyu da muka faɗa likaunihi domin sabida kasancewa shi arifi yasma'u yana jin karatun ne minan zatil muqaddasati daga zatin Allah din sama'an ji sarihan a sarari an yaye mai hijabi zatin Allah ne gashi yake rerawa sai shi arifi an yaye masa dukkanin hijabi lafi kulli wakatin to shi din arifi ma ba kowane lokaci ne yake wannan narkadin ba ba a kowane lafi kulli ba a kowane lokaci bane wa inna ma zalika yana samun wannan daraja ne yana samun ya ji wani ƙur'ani daga zatil muqaddasati sama'an ji sarihan a yaye a sarari fi giraki cikin lokacin da ya dilmiya wa fana'ihi da karewansa fillahi a cikin zatin Allah to a wannan lokaci abin da yake dan a wannan lokaci za a ga ba shi da motsi ba zai jama kai ko motsi ko magana kusa da shi ba dan shi shewa an ga in yana karatun Qur'ani baya magana kuma mun ga almajiransa duk gaba ke da wallahi mun ga malam in yana karatu baya magana na takara kenan in malai na takara baya magana ko me za ka gaya in dai ba wata muguwar magana ko a ce an yi rasuwa ko ai wai ka ga ya rufe Qur'ani ya ba magana ko ko kaza ko kuɗi aka tambaye sai dai ya ebo ya watsa su duk kaza wannan takara kenan amma in yana tilawa dan kare kai in an ce ka shiga ɗakin ba za ka iya shiga ba saboda idan sa ja za ka ga yayi wani ba faɗa ake ba akwai ba wai tilawa ake akwai yara yan ƙanana ƴaƴansa sahadi su waye wayannan lokacin suna yan ƙanana ba sa rabuwa da shi ba sa har na taɓa ji yana cewa yayi yanku nake so su zauna amma ikon Allah ba su zauna ba amma ku gashi ba akwai mace ma in mahani diyan sun girma suna amma wallahi na gani in mala yana titilawa ko su in sun ɗaga labule sai dai su koma ko sun sai ɗaga labule sai dai su koma to za a ji to kai ya ga a to ina sallar da ban zan shiga in shiru in laɓe waje ɗaya in zauna kawai na san hadarar ba a magana wannan lokaci hadaratu dan to wannan ai kai da ka gani ba sai an gaya ma a cikin ana ji daga zatul aliyati bane ai ba sai an gaya ma ba wannan abu duk gaba ki da to ba kowane lokaci lokacin istighraqihi dulmiyansa wa fana'ihi da karewansa fillahi wal martaba to wannan ita ce martaba ta farko wannan martaba ta farko me wannan martaba ai ya kara qur'ani ya fi man ko ai shehu jani zamu zo ma kan riga ta malam masallaci shehu jani yace harafi ɗaya na qur'anin mai wannan halara harafi ɗayansa ya fi duk zikiran kaunin ma gaba ɗaya duk gaba ki ɗaya wal martabatu saniyatu matsayi na biyu fil qur'ani a cikin qur'ani duna hazihi bai kai wannan ba wahiya ita ce man arafa ma'anil qur'an shi ko wannan malami ne wanda ya san ma'anoni ya san tafsirin su ya san liqrabun qur'ani ya san abubuwa Allahu akbar man yake ya san ya san ma'anonin sa zahiran a zahiri ba wani kurfa kurfa na wani yana tafsiri yake cewa kowace kalma na san ishtiqaqin ta na san ina aka kago ta to wannan irin wannan shi ma'ana yake ji sihirin qur'ani yake ji lafzozin sa yake ji wa'azin sa yake ji maganganun sa yake ji wanda ya san ban da Allah ba wanda ya sai ya faɗi wannan zahiran a zahiri wa alqasam ahu ya ba wa qur'ani jinsa inda tilawati lokacin da yake karanta shi ka annahu yasma'uhu kai ka ce shi yana jin sa min Allah daga Allah ya qusu wa alai kamar labari Allah yake bashi ko ya tuluhu yake karanta mashi ma'a wafa'ihi bil hududi to shi kuma mai wannan karatu tare da cewa ya kiyaye haddodin Allah ya kiyaye iyakar Allah bai taka iyakar Allah to fa haza wannan mai karatu na daraja ta biyun nan mai wanda ya san ilimin Qur'anin ya san tafsirinsa ya san litirabi ya san nahawunsa ya san ma'ani ya san badi'i ya san waye ya san waye sharadi duk da wannan sani ya zama ya ya kiyaye haƙƙin Allah to wannan lahiqun za a haɗar da shi fil fadilata a cikin falla bil martabatul ula da wancan babban arifi din can shi wancan arifin zamu zo shi na zamu zo wata magana da shehu shehu tijani zai faɗa shi na ba magana shi ba a kafa mai wannan sharaɗin sai ya tsayar da haddodi din nan ba saboda ai shi hazara ce nan to hazara ko ba ba magana inna lillahi alu ma yasha to to wannan kenan inna to shi fa hadha lahiqun fil fazati wal martaba za a hadar da shi a darajar nan na farko din nan illa sai dai cewa annahu dunahu bai kai na farkon nan ba duk da wannan amma bai kai na farkon nan ba to shi ma wannan ya karanta Qur'ani ya fi ma dukkan zikirai. Wal martabatu salisatu daraja ta uku fi tilawatul Qur'an cikin karanta Qur'ani rajulun mutum ne la ya'lamu shay'an min ma'ani bai san fassara komai na Qur'ani ba. Baka baƙaƙen larabci ne ga suna amma kuma aran ma ne ba ta ne irin mu bawan Allah bai san ma ka bai san kawai karatu ba in ya tashi ma zahirin ma zai ma wani Qur'ani yayi gaba shi yayi zai fassara laisa lahu ba shi da komai illa sarda hurufi sai karanto harfuffukansa wala ya alamu bai san ma za ta dullu alai wani take nufi ba min al-ulumi na daga ilimi wal ma'arif ba bare sanin Allah kuma a'a ko ilimin zahirin na ko fasalar zahirin ma bai sani ba in zai faɗa kawai abin da ya je Allah ya ke min zaune da wani babba baba sharif Allah ya rahamshe shi dattijo ana labarin wani ice wane wane ai wane na gaban wa min hani ai wane ai wane na gaban wa min hani lai shiru ne ta wai ne na gaban wa min ha yau ina zan iya ganewa sai da aka shiru aka sai na ce baba sharif wai me na gaban mana ice ja'iri ma wani na ha ja'ir ya ja'iri kai zagin ma da qur'ani zagin ma da qur'ani na gaban wani na hani wato ja'iri wani na ja'ir wato kaga bayan Allah duk da dai malami ne shi amma kuma ya fita maganar da shi in zai faɗi Qur'anin ma ko zai fassara iya inda Hausarsa ta bashi haka zai fassara da shi hmm to ka gani la yawa yawa bai san komai na yawa martaba ta sare ta ko wala alamu ma ta dullu alai bai san me wannan ayoyin take shiryawa ba minal ulumi na daga ilimai na zahirin wal ma'arif da sanin Allah fa haza wannan mutumin wa in kana muhtadiyan ko da shiryayye ne to amma bai zama shiryayye baya taba abin da shari'a ta hana wa in kana muhtadiyan ko da shiryayye ne ka sa'irin a ajimi kaman shauran wato inda ba laraba ba allazina la ya'lamuna ma'anil arabiyyat wanda musamman ana arabiya ba illa annahu sai dai cewa shi ya atakidu ya kudurce a zuciyarsa annahu kalamullahi magana Allah ce ya san magana Allah ce kuma bai haɗa su da kowace ba duk da bai san me ma'anar ta ban sani ba kai amma dai Qur'ani ne na Allah yanzu kai ka tarar da babarbare da Qur'ani ko bai san ma'anar sa ba taba Qur'ani karshen rantsuwar da zai mama ya ce nuran na rantse da Qur'ani kawai to kakkai wata magana ko kwanil Qur'ani na rantse da Qur'ani ai ya san dai daga Allah yake hmm? to shi wannan wato wanda bai san larabci din bai san kaza duk da bai sani ba amma dai ai ya tabbatar daga Allah yake annahu kalamullahi wa yulqi sam'ahu in zai karanta shi yana bashi matukar kunnansa jinsa inda tilawati wajen karatu mota idan ya budurce annallah ya tulu alaihi ubangiji ne yake karanta masa sai dai yanzu ta wasu dan bakin sa tilawatan karatu la ya alamu ma'ana amma bai san ma'anarta ba nawa zaka ji mutane suna yare gashi ka san yare suke amma baka san me suke cewa ba su ba sun fahimci kayan su yi dariya su kuka ai fada ai komai kai komai baka san me suke cewa ba amma dai ka san magana suke kuma su sun san me suke to yanzu qur'anin ma gashi kana ta karatu baka san me nan ba amma dai ka san shi Allah ya san me nan kuma horo ne da ilimi da ma'arifa da wane ne na Allah tabaraka wa to fa haza to wanda wanda ko bai san ma'anar Qur'ani ba wanda bai san larabci din nan ba amma ya ba wa Qur'anin hankalinsa ya girmama Qur'ani ya nutsu wajen karanta shi ya nutsu wajen jin sa lahiqun bil fadl bil martabatayn shi ma za a shigar da shi falalan wa'ancan biyun falalan arifin can da falalan malamin can to shi ma sai ya shiga shi ma ya shiga illa annahu sai dai cewa shi munhaɗin ya saraya annahu ma bi kafirin bai kai su ba da yawa bai kai su ba amma dai shi ma ya karanta qur'ani ya fi masa ya karanta ya zikirin kome bi sharɗi amma sharaɗin an ya kuna mutadin ya zama shiryayye mufiyan mai cikawa bil hudud da haddodin Allah wal wajibati da wajibobi gairu mukillin ba a ga yana wato sabawa ba bishai'in min hada wani abinta to shikenan wal martabatu rabi'atu daraja ta hudu rajulun mutum ne ya tilul qur'ana da yake karanta qur'ani sawa'un shi wannan Allah bai damu da shi ba alima ma'ani katan malami ne ya san ma'anoninsa aw lam ya'lam ko ko jahili ne bai sani ba duk Allah ba ruwansa da shi illa annahu sabida ne illa annahu sabi sai dai cewa shi wannan mutum mutajarri'un mai ƙarfin zuciya ne alama afiyatullahi cikin saban Allah kowane sabo su yayi gaira mutawaqqifin baya tsayawa an shay'in minha ga wani abu na sabo sai yayi to Allah kan ba ruwansa da karatunsa ko mai karatu ko malamin ne ko jahilin ne shi wannan ba a damu da karatunsa ba fa haza wannan la yakunu alqur'ani fi haqqi afdala qur'ani bai fi zikire a wajen wannan ba fin a wajen mutanen ne ba wai a wajen qur'anin bane shi yanzu wannan ya dau salati ya fi akan ya je ya dau qur'ani bal kulla mazda da tilawata shi wannan duk lokacin da ya ƙara karatun Qur'ani izda da zamban zunubi yake ƙarawa wata azama alayhi alaku alaka shi take girmama a gare shi yashhadu lahu qawlu subhanahu wa ta'ala sai fadin Allah ya tabbata a kansa ya tabbata a kansa Allah kamar yana cewa wa manazlamu ba mutum mafi zalunci ba azzalimi mimman zikira da ayati rabbi ga wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa fa arada an haya kau da kai gabarinta wannan siya ma kaddama ya da ya manta ma abin da hannunsa ta aikata ma mun yi mugun aikin ma kamar ma bai yi ba wa'ansu ma yake horo yake nufin zai yi duk daga ayoyi su ne wa'azi inna ja'alna ala qulubihim ubangiji ya ce mu ne muka sanya a bisa zuciyar irin wa'annan akinna ta rufi nan yamkau ba za su fahimce shi ba za su fahimci wa'azin ba wa fi azanihim muka sanya waqaran muka toshe kunnan nasu nauyi muka toshe wa in tad'uhum ila al-huda idan ka kirawo su zuwa shiriya falam ya hata du idan abada ba za su shirye bayayin na har abada to wannan aya ta hau kan wannan mai karatun wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da fadin sa mai girma da daukaka wailul likulli afakin asimin wailun azaba ta tabbata likulli ga dukkan afakin makaryaci asimin mai sabo ya sumau ayatina da yake jin ayoyin mututula alayhi ana karanta masa sun mai suru sannan ya zarce akan zunubin nan nasu mustakbiran kuma yana girman kai yana ganin kamar wani alheri yake ka allan ya suma a kai ka ce bai ji ta ba fa bashiru bi azabi nalim kai ma bishara da azaba mai radadi wa iza alima mi ayatina yana daga cikin halinsa in ya san wani abu daga ayoyin mu an itta kaza huzu an sai ya rike ta ma izgili sai ga ma yana wasa ma da ita hmm? ita kaza huzu an ulaika lahum azabun muhinun azaba ta wulakanci ta tabbata wajen wayannan min wara'ihim bayan su fi kai bayan su jahannamu jahannamu ce wala yughni anhum ma kasabu duk abin da suka aikata na alheri ba zai kwace su ba ba zai wadata musu da komai ba wala mattakazu min dunihi min dunillahi awliya ko ko wa'ansu masu tare musu ko wa'ansu majibinta da suka rika ba Allah ba to duk ba za su amfane su ba wannan ba za su amfane su ba ila walahum azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare su wa qawluhu ta'ala fadin domin shi wannan mai karatu dinnan fadin Allah yana hawa kansa qul ya ahlal kitabi ke ne ya ku yahuda nasara lastum ala shay'in baka kan komai hatta ta kimin taurata har sai kun tsaye da attaura wal injila da injila yawa sai kun tsaye da attaura wal injili da injila wa ma unzila ilaikum da abinda aka saukan muku min rabbikum daga ubangijinku wala yazidanna allazi wala yazidanna kaseeran minhu ma unzila ilaika abinda muka saukan ma zai ƙara wa kaseeran minhum tili daga cikin su ruguyanan shigi ma unzila ilayka min rabbika abinda muka sauka gare ka abinda ya sauka gare ka daga ubangijinka zai ƙara wa yahuda nasara shigi wa kufuran da kafirci fala ta sa to kake bakin ciki alal qaumil kafirin ga mutane kafirai su faɗa abin da suka ga da za ka yi minna kai kuma ranar tashin kiyama to kamar shi ma mai yin wannan sabo kuma yana damƙa Qur'an nan aya ta tabbata a kansa walahum yawwa wa kullu man yahfazu alqur'ana duk wanda zai haddace qur'ani walan yakun bi hududi ba zai tsaya da iyakokinsa ba faqad takazahu zu'an ya riki qur'anin izgidi wasa wa qala ta Allah ta'ala ubangiji ya ce wa idza dallaqtumun nisaa idan kuka saki matanku fa balagana ajalahunna suka kai karshe iddasu suka biya iddasu to fa amsiku fa balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'arufin in sakin na dawa to ku dawo da su ku rike su da kyakkyawa aw sarrihuhunna bi ko ku jalis da su auri wani bi ma'arufin da kyakkyawa wala tumsikuhunna kar ku rike su biraran dan tsananta musu dan kuntata musu kun cuce su kenan ko lita'atadu dan ku shige a gare su wa man yaf'al zalika wanda yake aikata wannan faqad zalama nafsahu a gaya mar ko da a zahiri wannan mata yake cuta to kansa ya cuta ka sake ta sai haga ta kusa gama ita ka ce ai ka dawo da ita sannan kuma sai ka ga abu kuma ka kuma cewa ka sake ta ko kai ta bi kana kore mazajen da za su zo yanzu kuma su ce za su sake za su aure ta to faqad zalama nafsahu ha'i zuwa Allah wala tattaki zuwa ayatul lahi zuwa kafa ku rike ayoyin Allah izgili fa wa qawluhu da fadin sa sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ma balu aqwami wai me halin wa'ansu mutane ne yusharrifuna almutrafina sai kaga suna girmama azzalumai da mawadata dan dai su mawadata ne masu kuɗi amma azzalumai ne wa yastakifuna bil abidina amma su dinga wulakanta masu bautan Allah talakawa masu kankan da kai dan dai su ba su da kuɗi amma mutanen kirki ne masu bin Allah kaga suna wulakanta su wa yaquluna bil qur'ani su dinga faɗa a cikin qur'ani ma faɗa a hawa'un abin da ya dace da san ransu wa ma kalafa abin da ya saba wa wa ma kalafa hawa'un abin da ya saba san ransu ko taraku su bashi fa inda zalika to yayin nan suna daga cikin wanda yuminuna bi ba'dil kitabi sun yi imani da ba'arin littafi wa yakfuruna bi ba'dil sun kafirce da ba'ari alhadisi karanta hadisin da tsawonsa wa arada sallallahu alaihi wasallam Allah yana nufin an yasduka alaihim zai gazgata a gare su alwa'id narko azaba allazi fil ayati wanda take cikin ayan nan da qala ta'ala ubangiji yake cewa afatuminuna bi ba'dil kitabi wa tanfuruna bi ba'd yanzu kwa imani da ba'arin littafi ku kafirce da ba'ari fa ma da za'u man yaf'al zalika minkum me sakamakon mai aikata wannan a ciki illa kizyun fil hayatid dunya in ba kunya a nan duniya ba wa yawmal qiyamati raduna ila ashaddil azaba tashin kiyama kuma a mai da su zuwa mafi tsananin azaba yawa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna min ashaddin nasi azaba yana daga mafi tsananin mutane azaba yau malkiya mutane tashi kiyama alimun malami lam yanfa'ahu Allah bi ilmihi da Allah bai amfane shi da ilimin sa ba to wannan sai yafi kowa shan wuya a ranar lahira Allah ya kiyaye mu wa qawluhu subhanahu wa ta'ala da fadin Allah wa man arada an zikiri duk wanda ya kauda kai ga barin ambatona ko duk wanda ya kauda kai ga barin wannan karatuttuka wannan horo da nake yi fa inna lahu ma'ishatan bankan to zai rayu cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a amma zamu tashi shi ranar tashin kiyama makahu qala sai ya ce rabbi ya ubangiji lima hashartani a amma dan me ka tashe ni makahu wa qad kuntu basiran gashi ko a duniya ni ne gani ne qala sai ubangiji ya ce masa kazalika atatka ayatuna haka ayoyin mu suka zo ma fa nasita sai ka manta ta da gangan ka manta ta wa kazalika al-yawma tunsa to yau ma da ke kawai Allah ya kiyaye mu yau ma manta kawai Allah ya kiyaye mu to yau ma manta faman taraka al-amala wanda ya bar aiki bil qur'ani da qur'ani faqan nasiyahu wannan ya manta qur'ani wal wa'id sabitun alaihi wannan narko yana kansa fa mislu hadha to irin wannan la yakunu al-qur'ani fi haqqihi qur'ani baya zamowa a cikin haƙƙinsa afdala min as-salati shi ya fi salati alal nabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a'a wannan yayi salati yafi fa ashabul maratibi wa'ancan mutanen martabobi din asalisati guda ta uku din can al awwalu na farko na farko da muka faɗa mutane ukun can na farko da muka faɗa alqur'ani fi haqqihim qur'ani a cikin haƙƙinsa afdalu shi yafi minas salati alal nabi sallallahu daga salati ga manzon Allah wa sahibul martabati rabi'at wannan na hudun ku as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sa fi haƙi a haƙin sa afdalu shi yafi min alquran da qur'ani wa bayanu zalika yanda abin yake annahu shi na hudun nan yazdadu min Allah ta'ala yana karawa da wajen Allah bi tilawatul qur'an da karanta qur'ani kardan korarsa ake ƙara yi wa la'ana la'anarsa la'antarsa ake ƙara yi wa bu'udan da nisa illa an yakuna sai dai in ya zamanto sahiba martabatin sai dai in ne wani matsayi ne ilahiyatin na Allah firgai da aboye to wannan kuma to shi da ubangijinsa yana da wani matsayi na martaba a boye mutanen ne eh to yana da matsayi kuma to wannan ba a shiga tsakaninsu da Allah mudda kiratan da Allah ya ɓoye masa lahu gare shi bil ma'arifati nan saninsa da Allah bil iyaniyati shi yana da wani sani tsakaninsa da Allah na kurukuru daga arifi ne rasiki rasiki to shi yanzu in ya abubuwa to sai a ce to la sai sai gudu ko tawili duk gaba daya ba ga shugabannin na ba in suka yi abubuwa duk gaba ki daya sai sai tawili sai tawili yanzu Adamu an ce kai ya ci bishiya gashi ya ci to mustafi ne fa Allah ya riga ya zabe shi to wanda sai ai ta tawili fa to to kaza kaza kaza kaza kaza ya za Yunus alaihi salam gashi dai duk dai gashi nan sai ai ta tawili to shi wannan mai martaba din shi kuma martabarsa a ma'arifarsa to sai dai in shi ne aka jarrabe shi da wannan to sai dai tawili sai dai tawili ga wannan kuma illa an yakuna yau an yarda yauwa illa an yakuna sahib martabatin ilahiyatin fil gaibi muttakilatan lahu da aka boye masa fil ma'rifati billahi cikin saninsa da Allah al-iyaniyati sani na kurukuru ya san Allah tabaraka wa ta'ala har ya ya ya shige da'iratul ihadatun ma to fa innahu shi wannan in kana bi hadhihi al-masabati in ya kai wannan abu wa haluhu fil martabati rabi'ati amma gashi yana matsayin nan na hudu cikin kutsawa abin da aka hana kama zakarnahu kamar yadda muka faɗa to fatum hajami uzulum shi za a ya gafarta duk zunubansa fil gaibi a can boye waktu tabu sai a rubuta masa jami'u tilawatihi duk karatunsa hasanatin kyakkyawa ulai allazina yubaddilullahu sayyi'atihim hasana li ajlil martabati saboda wannan matsayi allati hasanat lahu da ta tabbata gare shi min Allah daga Allah bi tariqil mahbubiyyati shi ta hanyar soyayya za a dinga kallon sa amma mu kuma a nan ƙasa mu kuma a nan cikin mutane ba wani hajjin da ba za a yi ba yau tafi kai da Allah can kai mahabubi ne duk ga baki da amma kuma ba wani hajji da ba za a yi ba saboda ma'auniyar ya gyaru mafi dan haka ce kuma za a kalle shi da wannan ido to kuma kowa kuma zai barna kuma ya ce to ai ni ma wancan ne duk gaba fa in kala an hadhihi al martabati in ya zama kuma ba shi da wannan daraja na wannan ma'arifa da Allah din nan kuwa fa huwa inda Allah to shi amma ba shi da ma'arifan komai din a ba shi da wannan daraja kuma matsayinsa matsayi na hudin nan ne to fa huwa inda Allah to hashi din ma za mu ce a wajen Allah bai na amrain sai mu ce to lamarin sa dai yana tsakanin lamari biyu in ma an yu'amilahu bil afu in ma Allah ya kalle shi da afuwa yace mutumin banza gashi kana ta saba ma amma ga ka dau magana ta kullun da ita kake maimaitawa ai ko kai kaji ana cewa wani yana ta karanta littafin ka ai ka ji daɗi ko eh wato ana fushi dai ana halala amma ana mutumin banza gashi kana ta yin abubuwa amma kuma ka dau magana ta kullun ita kake ta yi dai to shikenan to ke da Allah ya mar mu'amala bil afwi fil akhirati al akhirah ba fa nan duniya ba fa a lahira amma nan duniya duk bala ai sai ga yana samu kuma duk hukunci ko mai karatu sai ai man hukunci wa adamil mu'akazati ya zama Allah ba zai kama shi da komai a lahira ba bil azabi da azaba ala zunubi a misal duk zunubin li sababin sabida wani sababi min al asbabi da wa'ansu sababai al ma'lumati wadda aka santa fil qur'ani a cikin qur'ani wa hiya kasiratu shi qur'anin nan sababin gafara suna nan da yawa a cikin sa wa'ansu ma ba a san su ba falalansa dai to ma'ana dai komai zai kama dai ai ta karkin da iya karfi dai Qur'an nan yana da waɗansu falaloli da sababin gafara wajen Allah ne kaɗai ya sani. To kila a cikin waɗannan sababin kila Allah ya kalle shi da wata. Wa in ma yunaqishu in ma Allah kuma dai sarautar ta motsa. Inna Allah na la rajo. Ya zama ko kallon wannan abin da ba magana waye. Ka san ta wace kuma kake saba mu. Wa in ma yunaqishu in ma Allah ya bincike shi ina kishihu rabbu ubangijinsa ya bincike shi alhisaba na hisabi fil akhirati a lahira summa yaqulu sannan ubangiji ya ce masa la na'kuzannaka wallahi yau sai mun rike ka biha da ita zarratan zarratan kwayar zarra kwayar zarra zan dinga binka ba ruwa na da qur'anin da kake wallahi kwayar zarra kwayar zarra zan dinga binka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to fa wannan ake tsoro fa zarratan zarratan fasahibu hadhihi almartabati to me wannan matsayi as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu lahu shi ya fi masa min tilawatul qur'an da ya ta karanta qur'ani li kaunillahi domin kasancewa ubangiji salli alaihi duk in ya salatin manzo Allah komai zunubinsa sai Allah ya masa salati ba wata hujja ba wani karatu ba wani abu da aka ce mai zunubi Allah ba zai masa salati ba sai dai malamai suka ce sai salatin ya zama gafara sai salatin ya zama gafara amma dai man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara ba sharadin tsarki ba sharadin kaza amma innahu yakunu lahu aw hujjatun alayhi na qur'ani ko lokaci ya kenan li kaulillahi su kasancewa Allah ya salli alayhi bi kulli salatin ashiran ashiran ba ma ɗaya Allah zai maba goma wa jami'u ma fil kauratil alami duk abin halittan Allah kuma su ma sun ma salati goma goma li kulli salatin ga kowace salati in yayi fa yafuzu bi zalika to in Allah ya masa salati ko kaunu ba ba ai ka gani yaron banta da bisa adati da arziki al'abadiyati na abada fa inna hadha alwa'da wannan alkawari na cewa duk mutumin da ya salati Allah zai magoma min Allah daga Allah mu haqqaqul wuquti abun tabbatar afkuwa ne ba wani abu da ya isa kare shi wa hadha waqi'un wannan tabbatacce ne mai afkuwa ne da kullu mudi'in ko kana bi wa asin ko mai sako ne ya salati sai an magoman nan ba wani abu fa kullu man salla alaihi rabbuhu to duk wanda ubangijin sa yayi masa sallah kuwa wa sallat alaihi almalaikatu malaiku ta masa sallah fa huwa min ahli sa'adati yana cikin masu arzikin lahira ai wannan ba abu ko yawa to alhamdulillah ai wannan shine madarar hajjin ma wannan karatu a dinga bin sa kwarai da gaske a haddace shi Allah ya kiyaye tsoron Allah ɗaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.